السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin sha uku ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 445 a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير zamu tashi masail na waɗannan wato ainihin aya da hadisan da muka ji wanda wannan shine karatunmu na 33 insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة, شجرة الشرك من القلب الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله
نعم مالن يتي فيه مسائل a cikin wannan darasi akwai matsaloli al'ula tafsirul aya fassarar aya ta cikin suratu saba ko ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير wannan aya mun ji fassarar hatta idza fuzzi'a an qulubihim hadisi ya fassara da cewa mala'iku ake nufi lokacin da Allah ta'ala ya fidda tsoro daga zuciyarsu yani zalal faza'u anhu in ji cewa wannan ita ce fassarar abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn umar daga cikin sahabbai da abu abdurrahman sulami da al'imamu sha'abi da ainihin alhassan albasari da wasunsu daga cikin tabi'ai wanda kuma wannan fassara ita ce abin da ya fi dacewa abi kuma a fassara ayar da shi duk da wasu sun ambaci sabanin haka to dama mafi cancantar tafsiri bayan tafsirin alkur'an bil qur'an sai alkur'an bis sunna domin ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana fayyace abin da ya zo a dunkule na alkur'ani to don haka wannan shi ne fassarar ayar athaniyatu ma fiha min alhujja abin da ke cikin ayar na hujja ala ibtali shirk akan rusa shirki shirka da ainihin rugurguje ta khususan man ta'allaqa ala salihin musamman wanda suka yi ta'alluki suka kankame salihan bayi daga cikin wato ainihin bayin Allah ta'alluki anan yana nufin neman kusanci ta hanyar tawassuli ta hanyar girmamawa da ta wuce iyaka har ya kai zuwa ga suna bautan wa'innan salihan bayan kan masu bautar sayyiduna ali daga cikin yan shi'a daga ci da masu bautar ƴaƴan shi ma al-hasan da hussein da ƴaƴan al-hussein a imma din su dai da suke cewa zulman wa buhtana shehunnai na ɗariƙu da sufaye san masu roƙon kalarsu abdulkadir jailani da kaga bawan Allah ne a abin da ya bayyana wala nuzaki ala Allah ahada amma suka yi guluwi wurin girmama shi har suka jingina mishi wasu sifofi na ubangiji da masu bautar wasu daga cikin shehunan da su ba ma'a da tabbacin cewa waliyan Allah ne wasunsu ma ya bayyana kara'in sun nuna waliyan shedan ne to idan muka kalli wannan aya da hadisin da ya fassara mana ita za mu ga hujja karara akan rusa shirka da cewa waɗancan mushirikan da suke bauta ma wasu daga cikin bayin Allah wannan ba hujja ce a gare su ba saboda za ka ga mala'iku da kansu yadda suke girmama Allah subhanahu wa ta'ala suke jin tsoron kar ya hukunta wani abu da zai bayi zuwa ga ukuba a gare su kaunar da muka kalla hadisin abu huraira cewa idha qada Allahu al-amra fi as-sama'i darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi idan Allah ya hukunta wani hukunci wani al'amari mala'iku suna wato buga fuka-fukinsu a ƙasa don ƙanƙantar da kai ga umarnin Ubangiji da mazancen da Ubangiji ya ka annahu silsilatun ala safuwan za ka ji ƙarar fuffukensu a ƙasa suna kartar ƙasa kamar ana jan sarƙa a saman dutse falalo mai sansi sai ce yanfuzuhum zalika wannan tsoron yana shiga cikin jikinsu shine ce hatta idza fuz'a an qulubihim har sai lokacin da aka fidda tsoron daga zukatansu suka natsu qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyu al-kabir simalan yace wa hiya al-ayatu allati qila ita ce ayar da aka ce innaha taqta'u uruqa shajarati ash-shirki min al-qalbi tana yanke jijiyoyi na wato ainihin saiwoyin bishiyar shirka a zuciya ko da shirka ta yi kakagidi ta jazzarat ta ainihin yi kututu ta yi tushe a zuciyar mutum wadda har ta yi saiwa saiwoyi da jijiyoyin da ke rike da ita ana shirkar ta samu gurin zama daram idan mutum ya yi ta'ammulin wannan aya da kuma ayoyin da suke makamanta haka wasu malamai suna kawo wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu ta cikin ayoyin da suke taqta'u uruqa shajarati ash-shirk fil qalb aw min al-qalb dakan ka kalli yanda hatta mala'iku da suke sun fi kowa kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala suna kankantar da kai ga ubangiji ka kalli annabawa sun fi kowa har sun fi mala'ikun kusanci da Allah suna ƙanƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kaurin da Allah ya ambata mana cikin suratu Maryam yambaci wasu annabawa ga tutula alaihim ayatun rahmani kharru sujjadan wa bukiya ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama sukan faɗi su yi sujada suna kuka annabi ibrahim da shi ne shugaban maɗauka tutar tauhidi da kanshi yana roƙon Allah tsari daga shirka wa junubuni wa baniya an na'budu al-asnama rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas to kai sai ka shiga taitayinka koda baka shirkar sai ka ƙara jiye makanka tsoron kar ka zo ka fada cikin ta to ina ga wanda yake shirka ya rike wani ya ganin shi zai taimake shi ya ganin shi zai tseratar da shi ga mala'ikun da ba su taɓa laifi ba suna tsoron haɗuwarsu da Allah. Wurin da wani bai cewa hun min khashiyatihim mushfiquna ya khafuna rabbahum min fawqihim kaga su da kansu tsoron Allah suke ji sai samun ji a baya da ya kawo ya kulla babu ya kawo aya cikin Isra ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna azaba rabbika kana mahdhura su kansu waɗanda ake bauta mawa daga cikin salihan bayi na annabawa da mala'iku da awaliyai suna neman kusanci zuwa ga Allah yabtaguna ila rabbihimul wasila kuma neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar jin tsoron shi girmama shi kadaita shi da bauta dagewa gurin neman yardar shi to kaga su suka fi kusa da Allah waɗancan da suka zo suna bauta musu su waɗancan salihan ba da yawunsu ba da haka wannan aya tana yanke kututu ko jijiyoyin shirka daga zuciya a thalitha mas'ala ta uku tafsiru qawlihi qalul haqqa wa huwa al-aliyyul kabir fassarar fadin Allah ta'ala cewa qalul haqqa kenan mala'iku ne za su ce Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir to anan gurin al'allama ibn al'uthaimin ya ce zai iya yiwuwa ya kasance mala'iku sun ji wahayin da aka yi zai iya yiwuwa ba su ji ba amma sun ce kalul haƙƙa saboda sun sani cewa duk zancen Allah gaskiya ne wa man asu da komin Allah haditha wa man asu da komin Allah ƙila domin kun ga hadisin abu huraira idan kadallahu al'amura fi sama darabatil mala'ikatu bi ajini hatiha kaga bai ce sun ji wahayin ko ba su ji ba sai dai a hadisin nawas ya nuna cewa idan Allah subhanahu wata'ala yayi nufin zai yi wani wahayi takallama bil wahyi yakan furta wannan wahayin ya fade shi akhadhatis samawati minhu samawati minhu rajfa rajfatu so ta tsawa aw ra'da ko ta kama sammai shadida khaufan min Allah kaga a zahiri zai nuna kamar sun ji abin da aka aka hukunta tunda takallama bil wahyi sai ce fa idza sami'a zalika ahlus samawati a hadisin nawas ko idan mala'ikun da ke sama suka ji wannan wahayin ma'ana mala'ikun saman bakwai su'iqu wa kharru lillahi sujada sai dai hadisin na da rauni kamar da muka ambata ko haka zai iya yiwuwa sun ji wahayin da aka yi ma mala'ika jibril ya isar da shi zuwa ga wani manzo daga cikin manzanni ko annabi daga cikin annabawa ko kuma ya kasance ba su ji ba amma dai sun san da cewa ko ma mai Allah zai hukunta adalci ne ko mai zai yi umarni da shi ko ya faɗa gaskiya ce ibn al-uthaymin yayi wani dan tafsili cewa idan wahayi ne na kaddara kaddara kauniya Allah yakan iya faɗa dukkan mala'iku kowa ya ji, cewa wane zai samu matsala kaza, kowa na zai samu ɗaukaka kaza, wanda shi ne ainihin shaɗanu suke zuwa satowa. Amma wahayi na tashiri'i, wahayi na a aiko ma annabi da wani saƙo, shi wannan sirri ne mala'ika Jibrilu yake ɗaukowa zuwa ga annabawa, shi yasa ake kiran shi aminu sirri. shi yasa wato ainihin ahlul kitabu suke kiran shi annamusul a'zam annamus al'azam abokin sirri mafi girma domin shine aminul wahyi an fahimci wannan ayi الرابعه سبب سؤالهم عن ذلك دليل da yasa mala'iku suka yi tambaya maza qala rabbukum sababin shine tsoro da ya musu yawa suna tsoron kar wani abu ya faru da su sai su dinga ce mawa mala'iku mun ji a hadisin musulun cewa hamalatul arshi su ne wanda za su fara ba da amsar cewa kalul haka tsoro da ya musu yawa sai su dinga tambayan cewa ma za kala rabbuku kawai da hadisun nawas ce fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibril fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arad kaga wannan ya nuna daga ba sai sun dago za a yi za a yi wahayi ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها أما أحاديث دمك أنبتا ودكسك مسلم حملة العرش سوسك فار بعد الأباري وندشيني يفك چانچانتا الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله كذا قال كذا وكذا سودا حديث النواسكو السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل farkon wanda zai dago kanshi shine Jibril a hadisin Nawas amma a hadisin da muka ambata na Muslim cewa hamalatul arshi sune wanda ainihin za su fara ainihin jawabi wanda kawai muka ji hadisi ne na Abdullah ibn Abbas da ya ce wani sahabi ya ba shi labari to kaga a ciki yana cewa idan ka ba amuran sabbaha hamalatul arshi thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahum hatta yablugha at-tasbihu ahla hadhihi as-sama' ad-dunya thumma qala alladhina yaluna hamalatul arshi li hamalatil arshi ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قاله kaga wannan shine ya tabbata as-sabi'a annahu yaqulu li ahli as-samawati kullihim li'annahum yas'alunahu wannan hadisin nawas kenan ko kowace kowace mala'ikun da suke kowace sama mala'ikunta za su tambayi jibril in yazo wucewa me ubangiji ya faɗa sai ya ce ya faɗi gaskiya wanda kaga anan akwai falalar mala'ika jibril to sai dai hadisin akwai magana kan shi kawai da muka ji athamina annal ghashiya ya'ummu ahlas samawati kullahu wannan sumar ko fita daga wa'i da mala'iku za su yi mala'ikun kowace sama sai sun suma so da hadisin shi annawas mun ji ainihin wato haka fa idza sami'a dhalika ahlus samawati su'iku daga ahlus samawati babu tamyizi kowace sama at-tasi'a irtijafu samawati li kalamillah girgizar da sammai za su yi saboda sun ji maganar Allah subhanahu wata'ala kasan Allah yakan yi magana da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama da abin da ya ga dama saboda yace idza arada Allah ta'ala an yuhiya أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي كو أخذت السماوات منه رجفة سمي ذا سجرجزة منه سبود والنم وحي الله سبحانه وتعالى يا أنبت العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله للي ملائكة جبريل شيني وان يكي a isar da wahayi zuwa ga inda Allah ta'ala ya umarce shi ya kai mawa wani manzo ko wani annabi ko aje a yi ukuba ga wasu kangararru da suka yi fitsara saboda a hadisin nawas ya ba da labarin cewa mala'ika jibril yakan anso فيكون أول من يرفع رأسه فيكلمه الله من وحيه بما أراد لكن ثم يمر جبريل على الملائكة wannan mururin ma'ana zai taho zuwa ga inda aka aiko shi shi yasa zai taso daga sama ta bakwai ya sauko ta shida ya sauko ta biyar har zuwa saman wannan duniya din kamar yadda hadisin ya ambata wannan shine mas'alar da yake ishara zuwa gare ta الحادية عشرة بأي شبكة نعم قال رحمه الله الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا الثالثة عشرة إرسال الشهب الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرادفة والغشية خوفا من الله عز وجل الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا
نعم ماذا يكتوى الحادية عشرة مسألة تقوم شاء ذكر استراق الشياطين أنبتا ساترجي da shaidanu suke suke tafiya a hadisin ainihin abu huraira an an ambaci haka an gane ko kaga yace a fa yasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakaza ba'dahu fawqa ba'd kenan ya tabbata suna zuwa satar ji wurin da Allah ta'ala ya ambata a cewa daga cikin aikin da taurari suke yi cikin safat safati safa fazajirati a falmuqassimati amra inna ilahakum lawahid rabbu samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbu المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب تذاك أكوي أنبتا استراق السمع الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا صفة يندساش وإن شيطان سكي هوا سمن ساشي هرسجي سما ويسوفنت Sufyan ibn Uyayna inda ya baddada ya harrafa hannun shi ya baddada asabi' din shi Thalithata ashara irsalu shuhub aiko musu wato ainihin ashuhub jam'in shihab yula wutar tauraro ce la man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin shihabun mubin wannan shine wutar tauraro dake da kiwo kansu don sun ce taurarin ake jifowa mazance mafi inganci aman wuta ne taurarin suke yi arabi'ata ashara annahu taratan yudrikuhu shihab wani lokaci wannan yular takar riski shaidanin da ya zo kawo mawa boka wannan zancen kabla an yulqiyaha kafin ya je ya gaya mushi wa taratan yulqiyaha fi udhuni waliyihi min al-insi wani lokaci yana isar da wannan kalmar da ya ji zuwa ga mai gidan shi daga cikin mutane kabla an yudrikahu kafin yular ta riske shi wanda yazo a hadisin Abu Hurairah al-khamisata ashara kaunul kahin yasduqu ba'd al-ahyan kasancewar boka wani lokaci yana yin gaskiya to ai ko ba komi wannan kalmar da zai fade ta a gasgata shi akanta sannan kuma sai yayi ta kawo karerai da kwatance-kwatancen shi daga baya kake yana nuna duk ƙaryen mutum wataran yana iya gaskiya suka ce rubba ka zubin sadaka akan samu ƙaryaci wataran yayi ya gaskiya kamar shaidan da yema abu huraira fatawa annabi ya ce sadaka ka wa huwa wa huwa kadhub ya ga ma gaskiya amma dai shahararren makaryaci ne zunzurutun makaryaci yau dai yayi gaskiya السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة kasancewar boka zai yi ƙarya ɗari tare da wannan gaskiyar guda ɗaya wannan kuma ala sabilil mubalagha ne hada ala sabilil mubalagha ba lalle ya zama kullun ƙarya ɗari yake yi ba wata ran zai iya haurawa kan ɗarin ya yi ƙarya dubu ma ta dan ya yi ƙaryar ba ta kai ɗarin ba mubalagha ce kamar in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum a koda su miliyan za a roƙa ma munafukai gafara Allah ba zai gafarta musu ba wanda suka mutu akan kafirci na munafunci al-i'tiqadi as-sabi'ata ashara annahu lam yusaddaq kadhibuhu illa bi tilkal kalim ba komai yasa aka kari aka gazgata ƙaryar da boka yake yi guda 100 ba face saboda wannan kalmar ta gaskiyar da ya jiyo ko aka jiyo mushi daga sama allati sumi'at minas sama duk sauran abubuwan da zai kara takharrusi ne kawai nashi kirdade ne da kwatance-kwatance da ɗan dabaru irin na bokai athaminata ashra qabulun nufusi lil batil yanda rayuka ke karban ƙarya ma wannan nufusul jahala ake nufi ba kowani ba sifa ce amma ga mutane ba ina ma wannan wato balli ahlil jahli ne walla wasafa sune yata'allaquna bil kahin saboda gaskiya ɗaya da yayi sai su dauka duk abin da zai faɗa gaskiya ne wannan wawaye amma mai hankali ko bai da ilimi in ya natsu zai gano cewa akwai ƙarya da rashin gaskiya cikin lamarin bokaye kaifa ya ta'allaku na biyu wahida inda za su ƙanƙame zance ɗaya gaskiyan nan ɗaya da ya faɗa ta auku wala ya atabiru na bimi a ba sa la'akari da ƙarya ɗarin da ya yi kullum sai dai shi wanda ya je gurin bokan a ce shi ke da laifi shi ne bai yi daidai ba kuma a ce ƙarya yake yi ai wani zancen shi kamar yankan wuƙa ne kaga wannan wawanci ne kuma wanda Allah ta'ala ya sa basira shi ta toshe التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة كسن شوار ساشنسو سنا جيفا موا ساشي wannan kalma ana shedanin da ke can sama in ya jiyo sai ya maza ya lakkana mana kasan shi shi ma wancan ya lakkama da muka yi bayani a hadisin Abu Hurairah wa yahfazunaha su kiyaye wannan kalmar da kyau wa yastadilluna biha kuma su hujja da ita yani wannan gaskiyan da suka jiyo daga sama kaga fa sun jiyo gaskiya sun kankame ta da kyau ba fa dan su yi aiki da ita ba ba dan su su nemi yardar Allah ba dan su batar da al'umma kaga wannan in zai nuna ma wani abu zai nuni akan cewa kai da kake neman gaskiya dan kai aiki da ita kai yafi dacewa ka bata muhimmanci shedanin nan fa da suka je sa ji ba mamaki dukan su su mutu in yular ta yo kansu kuma sun san ba aikin alheri ba ne suka je kuma suka dage to ina ga kai da kake neman gaskiya kake neman ilimi kai ba ma sata ji ka zo ba inda aka umarce ka kaje ba wata yula da za ta biyo ka amma ka ƙi dagewa ka yi karatu ka ƙi dagewa ka bauta ma Allah da kaga an yi abin kunya wai mai buhun gishiri ya ce a shiga ruwa balantana mai yalo gishiri ne in ya shiga ruwa ya lalace amma ya ce a shiga ya rufe ido kamar shaidanin can kai da kake dauke da yalo in ka shiga ruwan wanke shi za ka yi kake dauke da sunna da musulunci da ilimi to kai ne kake jin tsoro shi ne yanzu ka gami dan bid'a bai ji kunyar bayyana bid'a shi ba amma wai sai ahlu sunna yake ta kama kama yake ta kara ka a ce yayi zafi kar a ki fahimtar shi kar mutane su ƙi shi kar su daina sauraron shi ya kasa fitowa ya faɗi gaskiya yau yanzu masu ‘yan auren jinsi ma bayyana aƙidarsu suke da ‘yan daudu da ‘yan wato ainihin homosexuality sun fito da bokaye da komi har shafi gare su shafuffuka gare su a media suna tallan kayansu sai addini ne ba za ka tallata ba sai suna ce ba za ka tallata ba kaga akwai abin kunya a ciki akwai abin kunya Allah ka tsare mu al-20 ithbatu sifati a cikin wannan mas'ala ko darasin nan akwai tabbatar da sifofin Allah khilafan lil ash'ariyya al mu'attila sabanin ash'ariyawa wanda suke kore sifofin ubangiji asali mu'attila jahmiya ake nufi galibi in ka ji an ambace mu'attila jahmiya ake asha'ira ko da a ce ƙarshen lamarin su bai bayi zuwa ga ainihin ta'dili ba amma babu makawa sai da suka fara ta'dili wanda kafin su yi ta'dilin sun yi tashbihi an gane ko da suka yi tashbihi sai da suka fara takyifi suka yi tashbihi sannan suka yi ta'atili sannan sai suka fake zuwa ga ta'awili wato dubbai ne suka shiga guda hudu takyifi shine mutum ya dole sai ya sanya sifar Allah take ko to da aka ce thumma stawa 'ala al-'arsh sai suka tilasta ma kwakwalwarsu ta tunano musu yaya Allah ya daidaita sama al'arshi kaga takyifi ko sannan sai suka ga a ai sarkin garin su ma na zama kan kujera shi ma yana zama kan kujera sai suka yi tashbihi cikenan irin zaman ko daidaituwar da ubangiji ya sama al'arshi irin daidaituwar wanda ya hau saman abun hawa ko ya hau kan kujera kenan sannan suka ce a to aiko ba zai yiwu ba sai suka yi ta'abili suka ce kai bai ma daidaita sama al'arshin ba kwata-kwata sun kore kenan ko to sun san ba za a yadda da su ba tunda Allah ya ambata sai suka sun malaja'u ila ta'awil sai suka ce to ba daidaita ake nufi ba mamayewa da cin galaba ake nufi ba dariya ake nufi ba rahama ake nufi ba fushi ake nufi ba azaba ake nufi ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi dukka waɗancan matakan sai da suka bi su ya fata an gani so daka shi yasa sai ya kira su mu'attila saboda cikin matakan da suka bi akwai ta'dili akwai wanda suke ganin asha'ira ma kusan sun fi hadari sun fi hadari saboda sun yi wasa da lamarin shari'a a shari'an ma kuma janibin da yake da jallayi shine janibin aqida bangaren sifat na ubangiji ijtihadi baya shiga cikinsa tunaninka kwarewarka gogewarka duk ba ta aiki kawai dole sai ka tsaya ka jira ka ji me Allah ya ce me manzansa ya ce sallallahu alaihi wasallam kuma ka tsaya iya inda Allah da manzansa suka tsaya shine zaman lafiyanka na fata an fahimci wannan to kaga a cikin darasin akwai sifa ta irada hadisin nawas sai idza arada Allah an yuhiya ko in Allah ya so ya saukar da wahayi ko yayi nufin duk da irada ba shine so ba kawai mun saba ne mashi'a da irada sai mu dinga kiran su da so amma ba so bane mahabba daban irada daban mashi'a daban mashi'a ganin dama irada nufin abu mahabba san abu soyayya Allah baya son komai sai alkhairi sai shari'a sai abin da ya dace sai abin da yake alkhairi amma Allah yakan iya nufin abu ya nufi abin ya kasance ko da ko abin nan ba alkhairi ba ne don wata hikima ta shi wai za a radina an nuhlika karyatan amarna mutura fiha fa fasaku fiha fa haƙƙa alaiha alkaulu fa dammarna ha ta dimira haka Allah baya son saban Allah wala yarda li ibadihi alkufr wa karraha ilaykum alkufra wal fusuqa wal isyan sana akwai irada ta shari'a irada ta shari'a wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat an tamilu mailan azima kaga irada ke so da haka akwai irada cikin hadisi mun fahimci sifa ta irada sana akwai sifa ta mi ta alkalam ce takallama bihi ko Allah kan yi magana a lokacin da ya ga dama sifa ce ta mashi'a sifa ce ta mashiya sanda ya ga dama ya yi magana da wanda ya ga dama wa kallama Allah Musa taklima mu'tazila ba su yadda Allah yana magana ba da jahmiya su yadda Allah yana magana ba wanda wannan na cikin dalilan da ya sa Khalid bin Abdullah al-Qasiri yayi layyada al-Ja'd ibn Dirham yayi layyada shi fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila ولم يكلم موسى تكليما daga da aka yi sallar idi ya ce ayyuhan nas man kana minkum muddahiyan falyaddahi bima sha'a taqabbala Allahu minna wa minhu sai ce fa inni muddahin bil ja'di ibn dirham sai ragona yau ya huta na samu kurmemiyan dahiya ibn al-qayyim yace shakara ad-dahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka ya akhal qurban wannan layyade da akai da ahlus sunna yaji dadin ta duk wanda yaji ya za a yi a yanka mutum to dan bid'a ne ina fata an gane so da hatta a babin sunna da bid'a akwai alwala wal bara akwai alwala wal bara da alja'ad ibn dirham akidin da ya kwaso suna da yawa kadariyanci mu'tazilanci jahamiyanci duka ya kwaso so don haka a wannan kenan tayyib sai me alhadiyatu wal 20 at-tasrih bi anna tilka ar-rajfa wal ghashiya khawfan min Allah hadisin ya bayyana ƙarara cewa wannan suma da wannan girgizan da sama suka yi da suman da mala'iku suka yi saboda tsoron Allah ne saboda ainihin tsoron Allah ne so da kaga ya ce in ya hukunta abin a kazatis samawati min hurajifatun aukala ra'adatun shadidatun haufan min Allah ta ga wannan tasirih ne الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا ملائكون سكن فادي سي سجدا ga Allah subhanahu wataala shi kuma wannan hadisin Abu Huraira zaga yawanci masail din sun kare kan hadisin Sam'an ne ko wa fihi ma fihi kuma wannan hadisin Abu Huraira duk da mun ji wasu daga farko farko su ma da hadisin Abu Huraira ai hadisin Abu Huraira ya bayyana za su faɗi su yi sujada ko kuma za su ƙanƙantar da kai darabatul mala'ikatu bi ajini hatiha khud'anan li qawlihi to bi ambaci sujada ba ko hadisin sam'an ne ya ambaci sujada eh su'iqu wa kharru lillahi sujada tayib za su faɗi su yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala to zai iya za iya fassara khud'anan liqawlihi da wannan jan fuffuken da suke da ma'anar sujada shi ma a hadisin Abu Huraira wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab sumu bashara insha Allah alaikum assalam